محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ashirin ga watan rabi'u sani shekara ta 1447 hijiriya wanda ya dace da 12 ga watan goma shekara ta 2025 miladiya muna darasi na 172 a cikin wannan littafi mai albarka na muktasar zadul ma'ad na shekhu da'awatul islamiyya muhammadu bin abdul wahab rahimahullah idan yanwa za su iya tunawa muna kan fasali ne da yake magana akan shiryar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama dangane da wato warkar da cututtuka da ciwuka na ran dan adam da na gangan jiki da kuma bayani akan magunguna na ɗabi'a ya kawo mana riwaya a cikin muslim ya kawo mana kuma riwaya ingantacciya daga muslim ɗin kuma du riwaya guda biyu sai riwayar imamu malik ya ce wa rawa malikun an ibn shahabin an abi umamata ibn sahlin abi umamata ibn sahl bin hunayf قال رأى عامر بن ربيعة سهلا يغتسل فقال والله ما رأيتك اليوم ولا جلدا ولا جلد مخبأة فلبط سهل فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم عامرا فتغيظ عليه وقال ألاما أما ألاما يقتل أحدكم أخاه ألا باركته اغتسل له فغسل عامر وجهه ويديه ومرفقيه وركبتيه وأطراف رجليه وداخلة إزاره في قده ثم صب عليه فراح سهل مع الناس وذكر عبد الرزاق عن معمر عن عن ابن طاووس عن أبيه مرفوعا العين حق وإذا استبسل أحدكم فليغتسل ووصله ووصله صحيح Imam Malik ya ruwaito a cikin muwatta Kitabul Ain littafin da yake magana akan kambun baka Albani ya ce hadisin sahihi ne rahimahullah wani mutum ana ce da shi Abi Umama ibn Sahal ibn Hunayf ya ga Amir bin Rabi'ata Amir ibn Rabi'a ya ga Sahal yana wanka afwan Amir ibn Rabi'ata ya ga Sahal yana wanka idan mutum yana wanka kaga za a ganshi a tsirara ko kuma babu kaya dai a a jikinsa sai ce kai ban taba ganin fata mai kyau ta mutum da Allah ya tanade ta irin jikin wannan bawan Allah ba ana sahal yana da halitta mai kyau yana da fatar jiki mai kyau kawai sai mutum ya ana faɗin wannan magana sai ya faɗi sai ya so mai kawai sai ya kama ciwo ba fata ɓashe ba ba kome ba kawai faɗa ya ce kai wani yana da halitta mai kyau ina so ku gane me ake nufi da al'ainu kambun baka da ake faɗa duk lokacin da ka ga wani abu ya ƙayatar da kai ko na mutum ko ƙarfe na wani ko ma menene in ya ƙayatar da kai to a shari'a akwai abin da aka ce ka faɗa saboda burge ka da wannan abin yayi shine zaka ce masha Allah tabarakallah kamar yadda zamu zo mai magana akan maganin al'ain din Amir sai ya tafi gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama annabi labari ya kai masa kai sai annabi yayi fushi fa taghayyaza bihi ko taghayyaza alaihi annabi ya nuna bashin ransa da fushi yace yaya dan uwanku zai kashe dan uwansa yana kallo alama yaqtulu ahadukum sahibahu ko akahu yaya ɗaya daga cikin ku zai kashe dan uwansa ashe ana iya kisan kai da kambun baka ashe kambun baka baki na wani yana iya kashe wani to shine fa mutanenmu suka juya abin suka mai da shi wai maita kambun baka ake ce manzo Allah yake ce da shi ala barakta da ka hango shi kaga jikinsa ya burge shi ya burge ka ba za ka ce Allah sa albarka ba to kaga an koya mana kenan duk abin da muka gani ya kayatar da mu sai mu ce me Allah ya sa albarka annabi ya ce da Amir ibn Rabi'a je ka kai wanka ka tattare ruwan kai ya zuba ko kuma je ka yi alwala ya je ya wanke fuskarsa ya wanke hannayensa ya wanke gwiwan hannunsa ya wanke gwiwominsa wa atrafu rijlaihi da kafafuwansa da kuma cikin wandan samadi ya wanke a cikin wani kasko annabi ya ce je ga ka samu ɗan uwanka da ka gani bakinka ya je kwantar da shi ka je ka watsa masa wannan ruwa da ka wawwanke gaban jikinka da shi da aka yi je ya zuba masa ya watsa masa wannan ruwa faraha sahalun ma'an nasu kawai sai sahal sai ya tashi daga suman nan nasa da ya kawai sai kama tafiya cikin mutane kaga kenan kambun maka ba allura bane take maganin sa kambun maka ba buƙatar Aminu Kano ko Murtala ko Nasarawa ko asibiti ba buƙata ana buƙatar malaman addini su yi bayani yayin shari'ar musulunci ta ce kenan duk wanda aka tabbatar bakinsa yana da wannan kaifin in ya ga abu ya yaba bai sa albarka ba abun yana samun matsala to sai a yi taka tsantsan da bakinsa shi ne za ga mutum ya ɗan gina gida mai kyau a saman gidan sai sama sha Allah tabarakallah saboda in wani ya gani mai wani abu zai iya rushewa Allah in mutum ya sai dan babar ɗansa mai kyau ko mota mai kyau sai rubuta masha Allah tabarakallah saboda in mai kambun baka ya gani ya ba bai ce masha Allah tabarakallah ba zai samu matsala to me yake marubutan ai kana nufin duk wanda ya gani ko ba komai ai ya karanta masha Allah tabarakallah ne ko mai kambun baka ne in ya gani sai sa shine ake sa a jikin mota ba laya bane ba guru bane kawai dai mutane suna tunatar da suna tunatar da 'yan uwansu ne akan wannan ɗin yanzu idan mun fahimci wannan hadisin ya nuna mana kenan akwai wannan larura ta mai ta kambun baka ɗin abdulrazak ya rawaito daga ma'amar daga tawus daga babansa cewa al'ainu haq kambun bakan nan fa gaskiya ne idan aka ce ɗayanku ya wanke wata gaba tasa ko ya alwala falyaghtasil to yaje ya wanke ne inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadisin mursal ne Imam Abdurrazzaq ya rawaito shi a cikin musannaf din hadisi na 1900 a 19540 malai ce wasluhu sahih mun gama wannan Tirmidhi Allah ya masa rahama yayi bayani yaya za a yi idan mutum ya kamu daga wannan larura ko aka gane wani ya kamu da wannan larura za a yi yu'maru rajulu al'ainu bi qadahin wanda yake da wannan kambun makaɗin sai a ce a zo da wani ƙwarya fa yudkhilu kaffahu fihi fa yatamadmadu thumma yamujjuhu fil qadahi ya shigar da tafin hannunsa a ciki wannan ruwan ya ɗebo ya kuskura baki sannan ya firtsa ruwan kuskuren bakin a cikin ruwan kaskon ko ruwan roba sannan wa yaksilu wajhahu fil qadahi fuskar sama ya wanke ta a cikin wannan ƙwaryar wa yaksilu thumma yaksilu yadahu al-yusra ya wanke hannunsa na hagu fayasubbu ala rukbatihi al-yumna ya ɗebo ruwan da ya wanke hannunsa na hagun ɗin ya yayyafa a gwiwarsa ta dama amma gwiwar ta daman ya sa ta a cikin mai a cikin kaskon ko kwanon ko bokitan ruwan ya zuba a ciki sun mai yudkhilu ya da na ya daɗa shigar da hannunsa na dama bai subbu ala rukbatil yusra ya zuba ruwa a gwiwarsa ta hagun ita ma thumma yaksiru dakhilata izarihi ya wanke cikin wandansa wala yudau alqadahu fil ardi amma shi kaskon kar a ajiye shi a ƙasa a rike shi kawai in an gama thumma yusabbu ala ra'sil musabi min khalfihi sabbatan wahida sai a samu wato kan wanda aka yi wa kambun bakan ta ƙiyansa ta baya sai a zuba masa ruwan gabaki ɗaya amma ta bayansa aka imamu tirmizi ya ruwaito shi aka imamu bai ya ruwaito shi Allah masa rahama kenan wannan idan an sami larurar kambun bakan sosai a sa ya alwala sai a ɗebi ruwan alwalan sai a zuba a jikin mara lafiya sai ya miƙe to shi wannan kambun makan kala biyu ne al'ainu ainani guda biyu ne ainun insaniya wa ainun jinniya akwai na mutum akwai kuma na aljanu akwai na mutum akwai na kuma mai aljanu ainun insaniya da ainun jinniya mala ya ce faƙar sa an umi salamata annahu صلى الله عليه وسلم رأى في بيتها جارية في وجهها سفعة فقال استرقوا رحاء فإن بها النظر قال البغوي السفعة هي نظرة من الجن يقول بها عين أصابتها من نظر الجن أنفذ من أسنة الرماح shi wannan kambun makan akwai na mutum akwai na aljan ya tabbata daga ummi salamata manzan Allah sallallahu alaihi salama wata rana a gidanta ya ga wata yarinya ya ga alamar wato a kamun aljan a tattare da ita ya ga fuskarta akwai alamar shafan aljan shine safa'a nazara shaf wato as-safa'atu an-nazaratu min al-jinn wanda Allah ya ce ku maza maza ku yi mata ruqiya kaga wannan yake nuna mana halaccin yin ruqiya kuma ruqiya tana da asali wanda yake karanta ayoyin alqur'ani surorin alqur'ani da addu'o'i ana karanta mutum kuma ana tofa masa wannan sunna ne lalle manzo Allah ya ce fa inna biha an-nazara hadisin bukhari ne a cikin al-tib al-tib da imam muslim shi ma hadisin ummu salama Allah ya dade ita kenan annabi ya gane wannan yarinyar akwai shafan aljan a tattare da ita قال البغوي صفعة أي نظرة من الجن شيني الجني يقامتم الجني يقامتم kenan shedan ya yi mata kambun baka kambun bakan shedan a in ya ganta kamar yadda dan adam in ya gani yana iya yin tasiri a a jikin mutum to shi ma aljani yana iya yi yace kuma tasirin wannan a jikin mutum wallahi ya fi tasirin kibiya da za a harba mutum ta huda jikinsa shine anfadhu min asinnatir rimahi tasirin wannan kambun baka ya fi tasirin wato harbi da za a harbe ka da kibiya wa kana annabi sallallahu alaihi wasallam yata'awwadu min aljanni wa min aini al-insan annabi sallallahu alaihi wasallama kamar yadda a cikin tirmidhi da imamu nasa'i duk sun rawaito annabi yana neman tsari daga aljanu kuma yana neman tsari daga dan adam da kambun bakan dan adam ko idan dan adam sa ido na dan adam annabi yana yi alaihi salatu wassalam to kai ma bai kamata ka zauna baka addu'a ba duk wanda yake da wani abu mai kyau to ya kula da shi ya dage da yi masa addu'a don kada ya kamu da wannan masifa ibn al-qayyim yake cewa akwai waɗanda ba su yarda da wannan ba magana kambun baka din nan ya shafi wani ya za a yi a ce kambun baka ya shafi wani akwai wanda ba su yarda da wannan ba suka kisa aminta yace fa abtalat ta'ifatun mimman qalla nasibuhum min as-sam'i wal aqli amr al-'ayn wa uqala'i al-umami ala ikhtilafi milalihim la tatra'u yace amr al-'ayn wa la tunkiruhu yace an samu wasu mutane wasu jama'a wanda rabonsu bai da yawa ƙalla nasibuhum ba su da rabo mai yawa bai ji daɗin abin da suka yi bane shi yasa ya sifanta su da wannan sifa daga ji da gani da hankali suka ƙaryata suka ce babu wani kambun baka ya ce masu hankali cikin al'ummomi gaba ɗaya duk saɓanin ainihin wato addinansu gaba ɗaya duk da suka gabata ba wanda ya ƙaryata samuwar kambun baka a jikin mutum akwai shi yana iya yi kuma ya tasiri duk da dai wani talafu fi sababi sun yi sabani akan sababin faruwan haka ɗin wa wajhatu ko wajhatu ta'siril ain wa ikhtalafu fi wajhati fi sababi wajhati ta'siril ain suka yi saɓani ok la tadfa'u amra al-ayn wa la tunkiruhu wa in ikhtalafu fi sababihi wajhatu ta'sir al-ayn duk da cewa sun yi saɓani akan sababin tasirin shi kambun baka din a jikin mutum amma dai akwai kambun baka wala raiba anna Allah subhanahu wa ta'ala khalaqa fil ajsami wal arwahi quwa wa taba'a mukhtalifa ibn al-qayyim yace babu makawa lalle Allah ya halitta a cikin gangan jikin mutane da rayuka wani ƙarfi da ɗabi'a daban-daban wa ja'ala fi kathirin minha khawas wa kayfiyatin mu'assira da yawa daga cikin ƙarfi da ɗabi'a da Allah ya halitta na ɗan adam akwai waɗanda Allah ya ba su keɓantattun abubuwa da kuma wani abubuwa na wanda yake da kaifiya yake da yanayi mai tasiri a jikin ɗan uwansa yace wala yumkinu li aqilin inkaru ta'sir al-arwah fil ajsam babu wani mai hankali da ya isa yayi inkarin tasirin ainihin wato kambun baka a jikin mutum akwai kambun baka yace fa innahu amrun mushahadun mahsus abu ne da an ganshi kuma ma kamar gashi an taba shi kowa ya sani yace wa laysat al-aynu hiya al-fa'ila kambun bakan ba shine mai tasirin ba daga Allah ne sannan kuma Allah ya kaddara shi ya tasiri a ran mutum wa innama tasiru lirruh wal arwahu mukhtalifa fi taba'iha rayukan kuma suna da sabani a cikin ɗabi'arsu wa quwaha wa kayfiyatiha karfin su da yanayin su wa khawasiha da abin da suke kebanta da shi wa li shiddati irtibatiha bil aini nusiba al fi'lu ilaiha tasirin ainihin alakantuwar kambun baka da rayukan mutane ko shaidanu ana iya fassara su da shaidanu aka danganta musu tasirin wato kambun baka din yana da tasiri a jikin mutum ta hanyar aljani aljanu akwai su aljanu ba ƙarya ba ne su aljanu ɗabi'unsu daban-daban ne kamar yadda ya ce wal arwahu muktalifatun fi taba'iha da ƙarfinsu da fawarsu da yanayinsu kuma suna da alaƙa sosai su aljanu da kambun baka hakaran ɗan adam mai hassada ruhul hasidi mu'ziyatun lil mahsudi adan bayyana duk mahasadi duk wanda yake hasada to hasadarsa fa tana da tasiri ga wanda yake wa hasada idan baka gane ba idan ka gane wani yana maka hasada to ka nemi tsari fa daga daga matsalar hasada don ku hasada fa za a iya maka ita kuma ta maka tasiri za ka dana ce ai wani hasada yake mun to da yake maka hasada sai ka kwanta kana bacci kallifa yace wa ruhul hasid mu'ziyatun lil masudi adan bayyinan mai hasada yana cutar da wanda yake yi wa hasada cutarwa mabayyaniya kai yanzu har yanzu baka gane muhimmancin saukar da falaki da nasi ba da Allah ya ta faɗa wa min sharri hasidin idan hasada Allah ka raba mu da sharri mai hasada idan ya hasada yanda ka ga mai kambun baka yana yin tasiri a jikin ɗan uwansa wallahi haka in wani yana maka hasada in in ran nasa mai kaifi ne in hasadar tasa mai kaifi ne wallahi sai ta zubar da kai in aka an ana maka hasada ka iya kamuwa da ciwo fa mai hasada fa har ruqiya ake masa wanda aka masa hasada akan zaunar da shi ai ta zabga masa ruqiya saboda me saboda ana masa hasada bari a mai ruqiya Allah ba shi kariya daga mahasada kuma duk iyayenmu sun riga sun gaya mana wannan iyaye da kakanni cewa ku rinka yawaita hasada don a yi addu'a sadaka don maganin hasada kuma sun koya mana mu rinka ɓoye abubuwanmu saboda gudun mahasada amma yau ba mu da sirri duk abin da ka mallaka ka samu za ka bunka shi wani ma a fili zai yada shi mutum ya yi je ya yi takardarsa ta digiri ya ya gama ya ci sai ya liƙe ta sai ya nuna a duniya gani kake kowa ne zai maka murna wani yana da hasada zai maka bakin ciki hasada kana koma gida gobara ya kama ta ko ka kasa cin moriyar takaddar musamman wannan lokaci da yake cike da fitina wanda yake da wata yar dama to ya san da yadda zai kula da damarsa in dai ka yadda akwai hasada kuma ka hasada tana da tasiri to sai ka nutsu kuma waye ake wa hasada me shine ake wa hasada ana iya maka hasada akan ilimi to shi yasa annabi ya baka azkar zikiri da zaka rinka yi da safi zikiri da zaka rinka yi da yamma dole idan ka zo karanta azkar din ka karanta wani zikiri da annabi ya koyar maganin hasada shi yasa annabi ya koyar da mu kullun idan mun yi sallar magariba mu yi kulwallahu kafa uku falaki na kafa uku nasi kafa uku akwai komai a ciki annabi ya da koyar da mu kullum idan mun yi sallah asubahi wal wallahu kafa uku falaki kafa uku nasi kafa uku saboda duk waɗannan abubuwa na fitintinin mutane akwai a ciki kuma Allah ya sani muna rayuwa da mutane yau da gobe farkon fitanka zaka fita cikin jama'a kayi kan da garki kayi addu'a ka gama hada-hadarka ka dawo gida za ka yi magariba ka daɗa yin wannan addu'an don Allah ya kare ka daga mai sharrin masharranta amma da yawa daga cikinmu ba a yi ba mu yi ba matanmu ba su yi ba ‘ya'ya ma ba su yi ba sai ga wancan an buge shi wancan ya faɗi wancan ya kamu da wani ciwo an kasa ganewa ana ta zirga-zirgar asibiti an kashe miliyoyin kuɗi likitoci sun kasa ganewa ba mamaki larura ne ta wata ciwon hasada da wani yake masa idan ana maka hasada fa komin dukiyarka da arzikinka zai iya tasiri ya lalata dukiyar kuma hasadar tana gudana ne ai da ikon Allah ai annabi ne yake gaya mana yana da tasiri tunda yanzu ma ba ga kambun baka yayi ba kuma an gaya mana ga maganin abun to hasada ma tana kuma matsalar shi ne ba za fa ka gane waye yake maka hasada ba wallahi ba mamaki ku kwana ku tashi tare da shi amma yana maka hasada menene hasada tamanni zawalu ni'matil ghair kai burin ni'imar da Allah ya yi wa wani ba kai ba Allah ya raba shi da ita ka yi sabon gida wani in ya zo gane bakin ciki ce ka bai so ba a ran sai sai da ya ji zafi ya aka yi wannan ka yi sabon mashin ɗinka yana danja-danja wani ya gani ya ji ciwo me yasa wani ya mallaki babar bai zai iya fitowa ya yi magana ya faɗa ba fa amma wannan bala'in hassanar yadda ka san kibiya haka ibn al ya ce yana ratsa mutum da ya tasiri a jikin mutum sama da harbin kibiya kasuwa ce ta yi kyau shago ana ciniki mu'amala harka tana gudana Allah ya jarabe ka mai hasada ya gin ya gifta kuma Allah ya kaddara tasirin wallahi sai ga abuwa sun lalace wani dan uwa ya gaya mini yana min fatawa yake ce yana zuwa kasuwar su ɗaya daga cikin kasuwannin nan yace wallahi wani abu ne yake bashi mamaki nace me yace wallahi akwai wani layi a kasuwar su duk ranar da ibiyo shi in zai shigo kasuwa kafin ya je shagon sa inda ya bi ta wannan layin yace gaban su ya rinka sarawa gaban su in haka in ya zo dawowa ya biyo ta gurin sai wani tsoro sai faduwar gaba faduwar gaba ba zai samu nutsuwa ba sai ya fita da kasuwanni yace amma in ya canja ya bi ta wani gurin lafiya lau nace ka daina bi ba mamaki a layin akwai mai makasada ko akwai masu makasada kaga ba za ka san shi ba ba a ba da kuɗi a gane wa yake min hasada ba a iya yi ilimi in Allah ya baka ana iya maka hasada ilimi da kake ko na addini ko na boko ai daukaka ce ilimi wallahi wani sai ma hasada to damuwar ita ce tunda Allah ya ce wa min sharri hasidin idza hasada sharrin mai hasada idan ya hasada a ashe hasada tana tasiri kenan kuma ba sai mai kudi yake hasada ba ma ba sai mai kudi ba ko wata ko wani koyaya wani abu Allah ya maka koyaya wani in yaga kawai kana cikin yalwa cikin rufin asiri koyaya sai shiga damuwa kuma abin da zai baka tsoro akan hasada ka san cewa dan uwanka uwa ɗaya uba ɗaya yana iya maka hasada a gidanku a ɗakin tsohuwarka wallahi dan uwanka sai maka hasada a kasa ganewa da shi za a ta kai ka asibiti ashe shine gubar kuma to me maganin wannan addu'a shi yasa annabi ya ce ku yi azkar amma musulmi ba su son yin azkar wanda ba ka tsammani sai maka ku ji karatun nan yau da zamu Allah ya mana akuwa yace wa ruhul hasid mu'ziyatun lil ma'sudi adan bayyinan wa lihadha amara Allah subhanahu amara Allah rasulahu an yasta'idha bihi min sharrihi ibn qayyim yace saboda haka ma Allah ya umarci manzansa ya nemi tsari daga sharrin mahasadi yanzu annabi Muhammadu da kansa a ce ya nemi tsari daga sharrin mai hasada kai sai ka zuba ido ka kwanta kana bacci kuma abu na biyu da za gane shi manzo Allah kudi ya tara ai ba kudi ya tara ba to kuma larura fa ba za gane ta ba lokacin kai ta ciwon gaya maka shi mai damuwarsa ya jefa ka a cikin damuwa ka kasa jin daɗin rayuwa ka ta larura kai ta ciwo ko kuma duk abin da ka taɓa ya lalace da yawa mutane suna cewa su sun kasa ganewa shi aljani ne ya same shi ne shi fa duk abin da ya taɓa lalacewa yake ya ce an je an yi masa ruƙiya shi fa ba a ga aljani ba eh wa ya ce masa aljani watakila hasuna ne wani ya ce malam wallahi tallahi malam ina samun ayyuka na kwangila ayyukan alheri amma duk aikin da na je na rattaba hannu na karbe shi in Allah ya sa da aikin nan ba zai yi ba ko na yi na tafka asara ko idan na yi gwamnati ya ƙi karɓa ya zama bashi ya ce na gwada na gwada na gwada za a bani harkar miliyoyi ya ce wallahi ina farawa ko wani abu ya lalace ko a samu wata matsala ko a ce a'a wani ya ƙi sa hannu ko kuma a'a na zo na kai na yi aikin amma kuma a'a je a yi bala'in sata a wurin ko kuma a zo ma a ƙi afrobin aikin ko kuma ya ce ni na rasa me yake damu ba ya ce amma in na bawa abokina ya yi successfully sai ya ci ya ce to sai na yi dabara na ce to bari mu rinka haɗuwa joint venture mu haɗu mu biyu mu yi ya ce wallahi duk wanda na gayyato shi a cikin aikin alheri da za mu yi na samun kuɗi in dai da hannuna a ciki to aikin baya yiwa lalace aiki ya ce malam yadda ka san bi na ake a bayana a'a sun ce masa sammu ne a sun ce masa aljanu ne suka kama shi sun ce masa kaza ne ba mamaki hasada ce kisa wallahi malam dan boko ko wani dan kasuwa da ya shiga duniya yake neman ta bai da alaka da addini abin tausayi ne haka zai kare boka ya ta cin kudin sa to ai bai je makaranta aka koya masa ba ko bai san sirrin abin ba an gaya maka idan kana samu ka rinka sadaka tana maganin masifa an gaya maka idan ka samu abu in Allah ya baka wani abu na rufin asiri kanka cinye kai daya baka gane ba ko in Allah ya maka arziki kanka bari ka ci kai daya gayyato wani ku ci tare shine zai kare ma bala'in da zai zo ma amma Allah ya baka ka rike kai daya ya dada baka ka tare kai daya haba in bala'i ya zo wa zai saurare ka kai dai zai samu ko ji ba aka yi in dai ya samu ko kubi ai da dan dama dama wallahi haka sirrin rayuwar yake duk abin da ka samu na alheri yi kokari ka yaga wani ku lura da iyayenmu da kakanni da suka ginu a da mun bar tarbiyyar da suka yi mana shi yasa muke cikin halin da muke ciki ko zigege aka kawo ko daga ƙauye ko na abu wallahi tsohuwan nan ba za ta ci ita kadai ba sai ta a tsakura a bawa ne haka za a karar da abin kana ganin sai kare gobe fa Allah ya kawo amma mu yanzu mu da muke da fridge da freezer a tara a ajiye kai kai wa kanka adalci Allah ya tabaka kai kai kadai ka cinye ka daya in dukiya ne kai daya in mulki ka samu kai sai dai kai ta tarawa kana da wayo ka siya can ka aje ka boye nan ka boye nan in kasuwa ce Allah ya buɗa ma kai ba za ka ɗaga wani kafa wani ya samu ba to ana ɗaga wani kafa a ba wani dan neman kariyar masifa daga sharrin dan adam wa ta'sirul hasidi fi adal mahsudi amrun la yunkiruhu illa man huwa kharijun an haqiqatil insaniyati ibn al-qayyim yake cewa tari tasirin mahasadi ta tasirin mahasadi akan wanda aka yi wa hasada cutarwar mahasadi ga wanda ya yi wa hasada al'amari ne babu wani wanda ya isa inkarin faruwarsa sai dai wanda ya fita daga ɗabi'ar ɗan adam cikakken ɗan adam sai dai mara hankali akwai tasiri in dai wani yana maka hasada in har ka iya gane wani yana maka hasada to wallahi ka rage bacci kuna haduwa da shi ka rinka wamin sharri hasidin idza hasada wamin sharri hasidin idza hasada wamin sharri tarbi zaka rike kai ta bugawa wallahi saboda zai iya zubar da kai yanzu kun yadda hasada tana iya tasiri ko وأشبه الأشياء بهذا الأفعى فإن السم كامن في بالقوة فيها فإذا قابلت عدوها انبعث منها قوة غضبية وتكيفت نفسها بكيفية خبيثة مؤذية daga cikin dabbobi akwai dabbobin da su ma suna da wannan kamar kwado kamar maciji idan ransa ya ɓaci ya kumbura har wani nono-nono yake fitarwa a jikinsa akwai tasi akwai guba a me yasa maciji yakan sari mutum in ya sari mutum kurin fa wani ɗan ruwa ne zai ɗiga masa sai ya kashe shi ganin ka zai kawai yana jin haushin ka sai fara kaza me ka masa baya son ka to yanda ka san dabba tana iya yi wa mutum tasiri a irin wannan ta cutar da shi to dan uwanka ma dan adam in ya ga Allah ya maka wata ni'ima ko ta wadata ko ta ilimi ko ta rufin asiri ko kaga rigan nan wannan akan rigar sakawa wani wallahi sai sai zai baka cikin bala'i amma meye maganin wannan annabi ya ce kullun da safe kafin ka fita kai zikirin safe manzon Allah ya ce kullun zaka kwanta bacci kai addu'a ya baka magani to baka yi dewa mutane za su yi ta kawo maka koke-koke larurori kaza kaza wallahi ni kaza ne yake damuna na rasa kaza kaza in ka gan shi kawai sai dai ba za ka yi dariya ba kawai tausaya masa za ka yi saboda jahilci Allah ya masa wata ni'ima amma bai yi kokari ya kare ni'imar da Allah ya bashi ba shi mai kuɗi matsalarsa wai ya samu kuɗi sai ga yadda zai kare kuɗinsa ya babban gida ya sa katon get ya saka karnuka ya zuba kuɗinsa a banki in ya shago ya sa bogula ya yi kaza wai shi yana gani ya kare kuɗinsa daga me in yi kasuwa ya nemi yaro mai amana yana sa ido ya sa CCTV kyamara da kwamfuta ana buga lissafi akwai wanda duk ya fi ƙarfin wannan abun zai ratsa ka ne kuma ya maka illa ba sai ya shiga gidanka ba wallahi ba sai ya shiga so ɗinka ya saci kaya ba wata guba ce nan a cikin zuciyarsa in ya harba maka ita sai ta tsugunar da kai kasuwa ta fara lalacewa an rufe wancan shagon an yi asarar miliyan 77,300 wancan motar da take tafiye-tafiye ta je ta buga hatsari tsakanin abekuta da kaza ta fada rami ta dako kayan miliyan 140 kuma mai kaya ce sai an biya shi ina direba wallahi ya samu ya tsallaka fari shi dai da sauki karen mota fa ya karye kare a uku ina mota ta yi kwandem me ƙarshen zance ka je ka biya su kuɗinsu ka rufe can an samu matsala can an tada gobara wata ran karfe ukun dare ana kira kasuwa ta yi gobara an hada da shagonka can Allah ya jarabe ka da wani yaro mai wani ciwo ciwon sikila kullum asibiti an ce sai an canja jininsa duk duk da aka tafi da shi sai ya ci wajen dubu ɗari biyu ɗari uku da hamsin ga wata harka can kun yi odar kaya kwastam sun rike kayan nawa kayan miliyan dubu ga can kuma a kasuwarku ta gari kaza an raba kaya kashi saba'in ɗin kasuwa sun riƙe kaya kasuwa ta tsaya ba ta tafiya an ƙi kaya bai dawo ba kuɗi bai dawo ba ba duka ba zagi masifa ce za ce ta sauka kanka kana ji kana gani dukiyar nan za ta ƙare karkaf saboda ba ka addu'a wani an gaya masa ya addu'a ya dariya shi kayan kuma ka je ka nemi kuɗi gaji yadda kaga zindiki haka yake dariya yi an ce wani a kula da kaza da kaza ya dariya ce kaga kudi ba su zauna ba ne kaji zai ka nemi kudi kaji sai ka yi addu'a wani lokacin aikin alheri arne sai ya aikin alheri Allah ya bashi kariya a dukiyarsa da arzikinsa musulmi kuma ya gamu da asara da bala'i saboda ya zama marubucin musulmi wancan kuma arne ne amma bai da yashi bai da bakin ciki yana taimakon wani in ka gane sirrin dai shikenan in baka gane ba kuma tuni na iya abin da zan iya yanzu kamar maciji idan ya ga makiyinsa ko ya ga wanda yake so sai ya fushi sai ya miƙe sai ya daga kai sai fursa masa guba sai mai tasiri faɗo ma yana wannan yana da guba yana da fushi kana ganin sa dan dab dab dab din nan ka kuskure ya shiga wannan ka jikin ka a wannan din ka suna da wani abu mai cutarwa dabba ne amma Allah duba kunama kana bacci baka san da ita ba baka taba jin motsin kunama ba kana kwance haka take tafiya ina ina irin motar nan mai rushe gida mai abana ina mai dangale abana din gireda mai dangale mai dangale bundin ta din nan ba haka take tafiya ba to eh excavator ko to haka kunama take excavator wallahi wallahi duk inda kai kunama haka zaganta a makale kaga wannan abin da ta makale na baya bindin nan ta bala'in kenan ga sauri tana zuwa in ta miƙe ta yi kaf sai tsirit sai ta zare sai ka neme ta karasa kuna ta neman ta a gurin tuntunin tana tsallaken kwatan gidan ta yi nisa ya wayo kuna ba wayo kuna ba sai ka tara a daure da a daure da ina ta ratsa har ta shigo nan ya bala'i goma da ɗari ban ji ba kura tana da arwa arwa arwa arwa ko me ok kura tana zuwa mutum arwa eh abinda ya buga mana misali ne cikin dabbobi na Allah su ma suna da wannan to kamar yadda wannan ka yadda da tasirin da kura za ta iya jefa maka wannan arwa din ko kunama ta sa ma guba ko maciji ko kwaɗo ya ma kaza ko na to shi ma ɗan uwanka ɗan adam fa shi ba za ka ga abin a jikinsa ba zuciya ce ba kyau dan Allah ya za ka magance wannan shine addu'a ƙarshen abin fa so ake ku dage da addu'a safiya da maraice kaga karatun alkur'ani babban kariya ne a jikin ɗan adam dan duk wani zikiri yana cikin ƙur'ani ƙur'ani ba a ƙwarai da gaske wallahi wani abin da ya ban mamaki na haɗu da wani alaran kwanan nan a wani da'awa da muka je wata jiya bari ku ji tasirin ƙur'ani ya ce malam ina da ciwon suga yau shekara kaza ya ce kasa abin da yake man mamaki ya ce malam dirar da suga na ya hau na gwada yana da injin gwada suga ya ce billahi azimu idan ya tashi a falansa duk inda ya tilawar izo ashirin yana zuwa ya dawo yana zuwa ya dawo ya ce in ya gwada sai ga sugan na ya sauka na ce don Allah alarma ya ce wallahi tallahi mana wannan abun ko wuta ɗaya ba a yi ba muka yi magana da shi na ce kai Allah gaskiya ne ya ce zai tashi in ya tashi kawai abinda na sani iyali na zan ce ba na ruwa zan yi alwala ya ce wallahi hakan a falo na zan ta yi zan ta yi a take ba ya ce wallahi idan na gwada wallahi sai na ga ya sauka ya ce kuma ba wai wai sau ɗaya na taɓa yi ba ya ce kawai ya zama rampant kawai duk lokacin da na ga ina sha'awar wani abu ya ce in ya ci kayan daɗi ya ci ya san zai ɗaga sai zai zuba tilawa ba rena maganin likita ba ne amma bayani ne akan tasirin addu'o'i da Allah ya ce a yi idan wannan ɗan itace aka haɗa wannan da wannan ya yi ya yi tasiri to magana Allah fa min babi aula sannan kuma ya yadda da abin ya yi imani da shi mu je malam famin hama tashtaddu kaifiyatuha wa taqwa hatta tu'assir fi isqatil janin daga cikin macizai malam maciji fa ko irin dabbobin nan wallahi malam akwai wanda suna iya zubar da cikin mace ko sara ko harbi wa minha daga cikin macizan nan akwai ma yu'assiru fi tsamsil basari akwai macijin da yake makantar da mutum wannan ana so a nuna ma yiwuwar tasirin wani abu ya fito daga wani abu ya shiga jikin kai tasiri shi na kito a tabbatar maka kai kuma kai addu'a da zai kare ka daga wannan bala'in da zai zo maka ko na dabba ko na dan adam ai yanzu an gaya ma akwai na aljani ko shi aljani ai ba ganin sa kake ba aljannin da zai cuce ka wata ila yana hanyar gidanka ko yana ɗakin ka ba yana jiran ka in baka dage da roƙon Allah ba ya za a ka kubuta daga sharrinsa ba mamaki a kofar banɗakin ka akwai su ba mamaki a bola gidanka akwai su ba mamaki inda kake zubar da shara a gidanka akwai su to yaya ne ne zaka kubuta daga sharrin waɗannan halittu na Allah in ba kana addu'a ba har yanzu ba gane muhimmancin addu'a ba ajiya har yanzu baki fahimta ba sai tiktok sai kallon waya sai chatting sai me sai kiɗa a gidanku gidanku kiɗa gidanku waƙa sai ka ce gidan makiɗa da maroƙa ba kwa ambatan Allah ba kwa kunna Qur'ani a gidanku ba kwa jin wa'azi a gidanku ba addu'a ba dole ku ta kamuwa da bala'ai ba shi Allah malam yana magan dan adam wani lokacin sai a barka da lafiya sai a jarrabe ka da dukiyarka ga ka da lafiyar jiki amma duk abin da ka taba na arzikinka kuma ilalaci ko a hana ka jin daɗinsa ko a barka kana more arzikin amma kuma a jarabe ka da cututtuka gidanka inda ma cutan da zaka je ka bada kuɗi ne a baka magani abin nan a'a ta zama muzmina ba yanda zaka yi ka yi ka kashe kuɗin ta can sai a ce ga hanyar da zaka rinka kashe kuɗin a dole كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الأبتر وذي الطفيتين من الحيات من الله صلى الله عليه وآله وسلم ياي بياني وسمتي زي الأبتر ذو الطفيتين إنهما يلتمسان البصر suna neman ido ne waɗannan macizai muguntarsu in sun zo idanka suke kaiwa hari wa yusqitanil habla suna zubar da ciki kuma hadisin bukhari da muslim wa tasiru ghairu mawqufin ala al-ittisalati al-jismiyya ibn qayyim yace tasirin fa ba sai jiki ya hadu da jiki ba shine al-ittisalatu al-jismiyya a'a ba sai an samu contact ba ba sai an samu contact an samu haduwa ba ittisalatu al-jismiyya ba a'a كما يظنه من قل علمه ومعرفته بالطبيعة والشريعة kamar yadda wanda yake da karancin ilimi wato da sani na ɗabi'a da shari'a yake gani yaya za a yi baka haɗu da abu bai ma tasiri ya za a yi ya za a ce wani wani kambun baka ya za a ce wai wani wai zai maka hasada ya maka tasiri kai rabu da su da Allah ibn qayyim ce wannan ba su da hankali da ilimi بل التأثير, التأثير يكون تارة بالاتصالات وتارة بالمقابلة تأثير ينا ساموا وان لوكتي أسامو كونتاك استسالات عدوا wani lokacin kuma fuskantar juna kawai wani da kayi ido biyu da shi don can ka kare yanzu kawo mai kambun baka gani kawai zai haka kawai za ga gina an gama gina gida an yi komai wallahi bayan wata ɗaya wata biyu kawai sai ga ya fara darewa can ya tsage can ya tsage ba rodi ne akwai rodi a ciki ya gamu da mutanen sun bi ta gurin ba nan na gaya muku wani bawan Allah ba masallaci zai same ni yace ya fa gamuwa kashe kuɗi ya dinka shaddarsa mai tsada ma'aikacin gwamnati yace ya yi wankansa yace ya je ya je ofis ana gaggaisawa daga zuwa kawai zama a irin teburin nan ya dan zauna haka yace billahi azimu yana ɗagawa sai ji kar me ya faru malam ashe kusa ta kama shadda kam kuma da ta zo yagawa sai ta duba daidai gadon baya inda ya zauna kawai da ta ja sai da ya sauke ta gaba daya faci zai yi wace dabara zai yi ya katta ya ce wallahi wani lokacin malam ina zaune kawai in na zauna sai ji fas fas sabon yadi fa ya ce in ya duba sai ga kawai ba ma kan ɗinki yake tsagewa ba ya ce malam yadi na sabo na ce ka gamu daga motsi dai addu'a yanzu ko ba ku gani misali wani lokacin kana cikin tafiya mota lafiya kalau ba abin da ya same ta da mai da juye da komai da taya kurin inji ya kama maka shakiyanci me aka maka wannan inji me ba a baka ba motan nan ta saka a gaba yau a ce electric a ce a gyara can a je a canja maka abin dubu saba'in da biyar sai ka biya kuɗin an cire ka ci sa ma ka karɓi safaya faɗin ka aji kana dawa kuma sai ga tana da shan abu sai baka nake ce eh wato ina ga akwai wata waya ne da ba a jona ta guri kaza ba daga kan jona kuma sai a je a ce ma ai akwai wani template kaza da ya samu kaza nawa shi kuma ɗari uku da hamsin ka gama kashe kuɗi haka baka ni kai cikin mutane wannan rashin kirkin gyara sa'a an ce maka abin dubu ɗari da hamsin ya mutu ka biya kuɗi ka dawo da mota kuma da ƙyar za ka ƙara so gida ashe kenan ba shi bane wanda ya rena maka hankali sai ɗauke naka shi kenan an gama zancen wata ya sa maka mummuna duk baka gane ba yau gidan mai ma fa an kai kuskure sai ka je baka ci sa ba sai ka je ka sha a zuba maka ruwa yaya aka yi direban tirela ne bai da kimtsi ruwan sama ya tsare su a hanya ashe bakin tukunyar ba a buɗe ba ne ko ya aka ya aka yi ko ma ruwan aka zuba ko ma me dai shikenan motar ka ta buga ko ka je ka sha mummunan bakin mai ta buga motar miliyan kaza ta buga har yanzu baka gane ba waye ya ce maka tasirin cutuwar dan adam da dan uwansa sai an samu wato ittisalatul jismiyya waye gaya maka ai yau da gobe ma ya kamata ta tabbatar maka yanzu wannan ka haɗu da shi ne ai baka haɗu da shi ba Allah kiyaye to malam yake cewa bal tasiru yakun taratan bil isal wa taratan bil muqabala wa taratan bil ruya wa lokacin ganin ka kawai za a yi wa taratan bit tawajjuhi ar-ruhi nahwa man yu'assiru fiha kawai aljanin ya fuskance ka wanda yake so ya cutar da kai din shikenan kawai wa taratan bil adiyati okay wa taratan بالاتصال وتارة بالمقابلة وتارة بالرؤية وتارة بتوجه الروح نحو من يؤثر فيها وتارة بالأدئية والرقى والتأويذات وتارة بالوهم والتخيل واللوكة da addu'o'i da roƙon Allah shi ma yanzu misali idan kai addu'a ka roƙi Allah ai ba sai ka je ka taba wanda ya cuce ka ba addu'ar da zaka yi da roƙon Allah sai ma kaza ya baka kariya haka kuma ana iya samun wani ya je maka mummunar addu'a kuma ita ma ta tasiri a kanka na alherin ko na sharri wani lokacin wahami alwaham wa takhayyul wahami kuskuren fahimta ko tunanin abu kaza zai same ni da kai wannan tunanin kawai sai kuma kaga abun ya same ka babu ainihin ciwon fa kawai tunanin zai same ka believe ne kawai shine alwaham wa takhayyul ai kana jin cewa kai tun da yau ruwa ya dake ka gaskiya za ka yi kwanan zazzabi to tun da ka ji cewa za ka yi kwanan zazzabin kuma sai ka ka tashi da zazzabin duk ana samun wannan tasirin a jikin mutum wa nafsul a'in la yatawaqqafu ta'siruha 'ala ru'ya ran mai kambun maka ba wai sai ya maganka ba kawai a'a bal qad yakunu a'ma karewa mai kambun baka zai zama makaho inji ibn qayyim makaho ne amma bakin ba kyau fa yusafu lahu shay fa yu'athiru fi ka san ya zai sifanta mai zai ka ai wani yana da kaza ai wani yayi kaza ai wanci tana da kaza ka ai wani ya gina gida kaza ai wani ya sai mota kaza shi ba makaho ne ba magani yayi ba to amma tunda yana da wannan kambun mukan yana kudurta wannan abin kawai sai maka tasiri ya illata ka wa in lam yarahu ko bai gani ba wa kasirun minhum yu'athiru fil al-ma'in bil wasfi min ghairi ru'ya kai da yawa daga cikin su wallahi sifantawa kawai za a yi za a zo a yi mai bayanin sa ne ga sifan kaza ga sifan kaza ibn qayyim yace wallahi sai yayi wa mutum tasiri fa kullu a'inin asid duk wani mai kambun maka to yana da hasada amma walaysa kullu hasidin a'inan ba dukkan mai kambun mai hasada ne yake zama mai kambun baka ba abinda muka faɗa daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure ko tuntuɓa harshe muna neman afuwar Allah ta'ala wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa